الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد إخوة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka masallacin da ke daura da gidan alhaji sale mai dangi a nan unguwar ruwa shango fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin na kitabun tauhid littafin babban malami a sheikh muhammad bin abdulwahab rahimahullahu ta'ala wanda muke karanta shi cikin wannan masallaci a daidai wannan yini kuma zagayewar mako irin wannan lokaci yau dai muna yinin lahadi ne daren litinin wanda hakan ya yi daidai da 20 daidai ga watan 11 watan zulkida yau hijira na da shekara 1446 daidai da goma sha takwas ga watan biyar na miladiya biyar. idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata mana karatu cikin babi man jiha da shay'an min asma'i wa sifat babi da yake magana kan wanda ya ja'inja ko jayayya game da wani abu na sunayen Allah ko sukofinsa jayayya da sunayen Allah ko sufofinsa ko inkari ma'ana ka nuna ba ka yadda ba ko kana da ja an fahimci wannan duk malin ya yi bayani ƙarƙashin wannan har mun zo za mu tashi a masa'il na wannan babi da ya sha karatun yana shafi na 69 page 69 a page na 69 muke sha za mu tashi fihi masa'il fihi masa'il maliki cewa wannan babi da na ambace shi akwai masail karkashin sa kamar yadda ya saba in ya kammala kowane babi yana kawo masail a karkashin kowane babi sai yake cewa al'ula mas'ala ta farko adamul imani yajhadu shay'an ko bi juhudi shay'an min asma'ihi min min al-asma wa sifat male ce za mu fahimci cewa akwai rashin imani tattare da jayayya ko inkari akan ɗaya daga sunayen Allah ko sifofinsa duk wanda ya inkari ko musu akan suna daga cikin sunayen Allah wanda Qur'ani ya tabbatar ko hadisi ya tabbatar ko inkari wata siffa daga cikin siffofin Allah wanda Qur'ani ya tabbatar ko hadisi ya tabbatar to wannan mutum ana shaida cewa ba shi da imani tunda sunayen Allah da siffofinsa al'amari ne na shari'a shari'a ce ta tsara tunda ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah iya da sunaye mafiya kyau yace ku roke shi da su manzon Allah ya tabbatar da irin wannan sunaye wanda yake ce inna lillahi tis'an wa tis'ina isman Allah ta'ala yana da sunaye guda 99 wanda suka tabbata a hadisi wanda ya kiyaye su ya san ma'anarsu da kar aljanna zai ga aljanna ana fahimta akwai sufofi daga sufofin Allah wanda Qur'ani ya zo mana da wa'ansu hadisai sun zo mana da wa'ansu da yawa Allah yana ci siffar Allah ce Allah yana magana siffan Allah ce Allah yana zuwa wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa siffan Allah ce an fahimta Allah yana yarda siffan Allah ce Allah yana fishi siffan Allah ce Allah yana gafara Allah yana yafiya duk wannan siffofin sa ne to duk wanda ya ja in ja da wata daga siffar Allah ko sunayen Allah to malai ce akwai tambarin rashin imani gare shi ana ganewa matsala ta biyu tafsiru ayatul ra'd mun ji tafsirin ayan da ke cikin suratul ra'd ita ce wa hum yakfuruna birrahman su kafirai suna kafircewa sunan Allah ar-rahman yasa in manzon Allah ne ce Allahu ar-rahman yake cewa ulidu Allah a'udhu ar-rahman Allah ya ce ke a faɗa musu ko ka ce Allahu ko ka ce Ar-Rahmanu duk ɗaya ne ayyan mata da ufa lahul asmaul husna duk ɗaya da ka faɗa to ɗaya ne daga cikin sunayensa mafiya kyau sai dai shi Allahu shine lafazul jalala shine sunan da kowane suna siffa ce ga Allahu idan ka ce waye Ar-Rahman sai ka ce Allah ne waye Ar-Rahim sai ka ce Allah ne waye Al-Malik Allah ne waye al-quddus Allah ne waye zul jalali wal ikram Allah ne duk sunayen to siffa ce ga sunan Allah an fahimci wannan yasa ke ce masa lafazul jalala bahaushe ma ya ce Allah shine buwaye gagar misali duk kafircin kafiri ba kafirin da ya taba sawa sunansa Allah ne babu shi yasa Allah ke ce hal ta'lamu lahu samiyya kun taba jin wani ya ambaci kansa da wannan suna kun taba ji ba ku taba ji ba za a samu duk kafircin kafiri ba wanda ya taba wa raɗawa kansa wannan suna ko ya sanya wani ɗansa wannan sunan ba ku malamai sun ce wallahi duk wanda aka samu da sunan Allah dan kafirci ko fajirci to ba shi lokaci ko kwana a duniya ba an bai jana ko za ku gwada to duk wanda ya sawa kan sunan Allah wallahi ba zai kwana a duniya ana fahimtar wannan yasa kowanne suna to bayani ne ga sifa ta Allah ne subhanahu wataala na uku sai malaki ta tarku at-tahdith bima la yafhamu as-sami barin magana kan abin da wani mai sauraro bai fahimci shi ba duk abin da baka fahimci ba karka yi magana a kansa yasa qur'ani yake cewa la taqfu ma laysa laka bi ilm karka naci ka doge kan abin da baka da ilimi a kansa irin abubuwan da al'umma suke shiga cikin sa a yau mutun ya dinga musu kan abin da bai sani ba ko iya ta bayani ma kan abin da bai sani ba wannan ko musibar har layin masu dawa ta shiga mutum zai zo da awaya dike da bada labari ko ba haka bane madogarar sai ce ya gani a midiya kuma labaran midiya kashi 85 cikin 100 a galibiya ƙarya ce a galibiya ƙarya ce ko shiri ko ƙazafi ko tallata wani ko kushe wani ba bincike sai ka ji malami a kan teburin ta'alim ko mimbarin juma'a ya zo ya ɗige da ba da labarin abu in an tambaye shi ba zai iya kare kasa wannan ba daidai ba ne wani iya cin irin abin da ke zubar da kimar darajar malinta a duniya duk abin da ba ka da ilimi a kansa karka shiga ka yi shuru ka kame baki kuma dukkan wannan labaran duniyar ai masu son jin labaran duniya sun san inda su ji ga kafafen yada labarai nan an gane ko na ji da na gani duk in labaran kake bukata a can za ka je ka ji amma duk wanda ya yi alwala ya taho masallaci shi ba so yake ji ƙarallahu ƙalarsu abin da ya kawo shi so yake ji abin da zai kore masa jahilci so yake ji abin da zai inganta masa ibadarsa amma ka ɗige da bashi labaran duniya kuma labaran duniyar ma da kai ba a halinsa ba ne kai ba ɗan jarida ba ne an fahimci wannan sau da ka duk abin da ba kai da ilimi kansa karka shiga shiru ya fi alkai ana fahimta shi ne maliki cewa barin yin zance kan abin da kai mai ji baka fahimce shi ba arabi arabu zikirul illa annahu yuqdi ila takribillah wa rasuli idan har kana magana kan abin da ba fahimta ba ko baka fahimta ba to hakan zai iya jawuwa zuwa ga ƙaryata Allah ko manzonsa walau lam ya'tamin al-munkir ko da shi mai inkari bai itikadin karyata Allah ko manzo da baki da zuciyarsa ba amma matukar ana zance kan abin da mai ji bai fahimta ba to babu shakka akwai yiwuwar karyata nasin alkurani ko hadisi kuma karyata nasin alkurani ko hadisi karyata Allah da manzon sa al-khamisa na biyar kalamu bin abbas magana dan abbas liman liman istankara shay'an min zalika dan abbasu ya yi magana kan wanda ya kyamaci ko wanda ya inkari daga ɗaya daga cikin sunayen allah ko siffofinsa wa annahu ahlaka to shikenan shi wannan wanda ya inkari da sunayen Allah ko sufofinsa babu shakka ya fada cikin layin halaka Allah zai halaka shi yan uwa wannan shine karshen babi nan man jahada shay'an min asma wa sifat babin da yake magana kan wanda ya ja'in ja da wanda daga cikin sunayen Allah ko sufofinsa babi na gaba babu kaulihi qaulullahi ta'ala babin fadin Allah ta'ala da yake cewa ya'rifuna ni'matallahi summa yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun wa aks wa aktsaruhumul kafirun wa aktsaruhumul kafirun Allah ta'ala yake cewa ya'rifuna ni'matallahi sun san ni'imar Allah da yi musu sun sani babu sani ba amma sun mai yankiruna sai dai kuma wai suna inkarin ni'ima ma'ana suna ja'in ja ko suna musu ni'ima da Allah ya musu sai Allah ce yawanci irin waɗannan mutane kafirai ne ashe inkari ko ja'in ja da ni'imar Allah iya iya kai mutum zuwa kafirci ana fahimta kuma ni'imar Allah nan ba ta kirkuwa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ka zauna ka dinga kirga ni'imar Allah ya mun kaza ya mana kaza ya mana kaza to Allah ya ce wallahi baka isa ka kirge su baka isa ba wa an zuma baka san su ba kuma sun da yawa an fahimta akwai abubuwa da yawa wanda Allah ya koye mana su sun mafi wanda ya bayyana mana da saboda ka ja in ja ko inkari game da ni'imar Allah ta'ala da yi mana to iya iya jefa mutum zuwa kafirci Allah ya sani sai malaki cewa ala mujahid imam mujahid bin jabar Allah ya masa rahama yake cewa ɗaya daga cikin ɗaliban Abdullahi dan Abbas huwa qaulur rajul shine kaman mutum ya bude baki ya ce haza mali waristuhu an abai kamar Allah ta'ala yi wa mutum arziki ya ce wannan dukiya ta shi kuɗi na ne na gada ne daga iyaye da kakanni kaga iya inkarin Allah ne ba shi daidai ne ka ce wannan dukiyar gada na yi cikin abin da mahaifana ya bari kuma Allah ya daga rubuta amma ka cire Allah daga layi to shi ne abin da ɗan abbasu yake cewa iya cikin jariya da nema shi mahaifin naka waye ba shi shi kakan naka waye ba shi Allah ne shi ne almuwakil haƙiƙi duk wanda hagan shi da wani abu a hannunsa Allah ne ba shi kai sai dai ka zama ɗan saƙon Allah amma asalin kyautar ta Allah ce ba ta gauci ka ɗau wani abu yau ka ba wani to dama tun kafin halittar Allah ya ƙaddara wannan abin na wane ne sai dai kai ne silar zuwa hannunsa amma ba kai gaba ne ya sa manzan Allah ya ce Allah da kansa shine la mani alima a tsaita wala mu ilima manata lamaniya lima a baita duk wanda Allah ya bashi ba mai hana idan Allah ya ce abu kaza naka ne duk duniyan nan wallahi ba su isa su hana abin ya zama ka ba sannan ba wanda isa ya dau abu ya bawa wanda Allah ya hana ba zai yi ba an fahimtar nan kaga duk wanda ya fahimci wannan sai wanda da hankali duk wanda ka gani da wani abu a rayuwar nan Allah ne ba shi ba kokarin su ba kai ma inda rabonka wanda Allah ya tsaga ma zai baka an fahimci wannan da kyau ko so da kowa in ya fahimci wannan sai ya zauna lafiya da rayuwarsa wanda ya ganshi da akwai da yawa Allah ne bashi wanda kuma ga cikin kunci ma da sani Allah tunda ya ce wallahu yabdu wa yabsu duk wanda ga cikin kunci to Allah ne da sani Allah wanda ga cikin yalwa da wadata shi ba da sani Allah ana ganewa to saboda ka wannan shine abin da ba da yake faɗa Imam Mujahid ya ce iya daga cikin inkarin ni'imar Allah gare ka ka jingina wata ni'ima da Allah ya ma zuwa ga Allah ne kana ganin ƙoƙarinka ne ko wani wayonka ne ko wani iliminka ne ko wani certificate ɗinka ne ya jawo ma to wannan iya cikin inkarin ni'imar Allah amma abu kaza ne sila kuma Allah ya bani daidai ne wannan na yi kaza na bi kaza na bi kaza da ƙarshe kuma Allah ya bani wannan daidai ne amma ka ɗauke Allah daga layi kana ganin ƙoƙarinka ne dabararka ce wayanka ne kurɗa-kurɗanka ne ka san wane ka san wane ka ne to iya cin abin da dan Abbas ya fassara inkarin ni'imar Allah ya'rifuna ni'matallahi summa yunkiruna ana fahimtar wannan so da wannan ya gyara mana lafuzan mu ya kuwa dukkan wata ni'ima da Allah ya ma Allah ne ba ita duk abin da ka gani da sanin Allah ya zagunka tunda ai mun sha karantawa tun a baya baya can arba'unan nawawi hadisi mai namba na hudu in ban manta ba Umar dan Khattab yake cewa manzon Allah ya ce Allah iya tattara halittar ɗaya daga cikin a cikin mahaifinsa tun iya ɗigon mani zai kwana arba'in a wannan yanayi bai canja ba sannan allah ya turo mala'ikan da zai canja shi ya yi kiɗa ya koma jini bayan ya yi kwana arba'in allah ya turo wani mala'ikan ya canja shi ya rikida ya koma tsoka bayan kwana arba'in ta cika sau uku sannan kuma allah zai turo mala'ikan da zai busa masa da kwanci tun a rannan allah ya ce za a umarci mala'ikan ya rubuta masa bi katabi riziki wa ajalihi wa amalihi wa shige da wasu tun a wannan ranar kana ɗan kwana 120 a cikin gyatimarka Allah ya kammala ma dukkan ƙadarka ta rayuwa gaba da duk abin da za ka samu duk abin da zai same ka duk abin da za ka mallaka duk abin da za ka yi to tun a wannan marhalar ubangiji ya kaddara masu kuma baka yi suka fice daga wannan kaddara ba duk wanda ka gani iya yawo a yau da gobe to a cikin wani kadar yake in ka gani da arziki to tun iya dan kwana 120 Allah ya rubuta masa arziki in ka gani cikin da mulki to Allah ya rubuta masa zai mulki a lokaci kaza da kaza tun iya dan wata hudu a cikin yata masa in ka haihu ma to Allah ya kaddara dama za ka haihu an fahimci wannan in jinya ce Allah ya kaddara rana kaza da lokaci kaza da shekara kaza za ka yi jinya ba wanda ya isi fita daga wannan layi kuma sannan wani aiki za ka yi a duniya za ka yi aikin mutane kiri ko aikin mutanen maza me ya ƙarshen ka wuta ko aljanna duk ɗan adam tun iya ɗan wata hudu aka gama masa wannan aiki to in ka fahimci wannan na fahimci wannan waye zai tayar ma da aka yi a duniya wallahi babu shi duk ɗan adam kowaye shi a wannan layi yake tafiya kai ma shi kake tafiya ba wani wanda ya isa kauce wannan layi kowa akan su yake tafiya saboda ka wannan iya ƙara jaddadawa ɗan adam sanin alaƙarsa da Allah ka tabbatar da kan cewa Allah ta'ala shi ne mahaliccinka shi ne mai sarrafa rayuwarka ba wani wanda yake da iko akan wani yasa a cikin suratu suratul rum yake cewa Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum Allah shine khalaqakum ya halice sannan shine yi muku arziki duk abin da ka ci ka sha ka sanya sutura ka mallaka duk sunansa arziki haihuwa arziki ne ilimi arziki ne lafiya arziki ne zaman lafiya arziki ne an fahimtar nan wai ba ya tsurar kuɗi ba ne arziki kawai duk wani abu da Allah ya ma da zai inganta ma rayuwarka arziki ne to Allah ne yake wannan ga kowa gaba yasa Allahu ladhi khalaqakum summa razaqakum sannan yace summa yumitukum idan ajalin ku ya kare Allah ne zai sa malaika ya karɓi rayuwarku ba wanda ya sayar baka da duniya ba Allah kwanan da mala'ika ya rubuta ma na ajalinka in kowa zai ƙika a duniya a dinga kai ma hari ba ƙaƙƙautawa in ka ga ka mutu to wannan kwanan ne da Allah ya yi ba mai gari amma ba wanda ya isa ya raba ka da duniya inda kwanan ka bai gari ba wallahi bai isa ba an bai jiwon da ke ko to wannan ya ƙara wa ɗan adam sanin alaƙarsa da Allah Allahu alladhi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum in ka ganka a raye da sanin Allah ba wayanka bane ba dabararka ba amma jona yan determine yi su gane cewa duk Allah ne yake yi ba wani wayanka kai dai kai riko da sababi kawai duk abin da ake riko da asbab in ilimi kake nema tafi makaranta in arziki kake nema je ka kasuwa inuwa in mulki kake nema shiga siyasa in aka zubil asbab amma ba mai bayarwa sai Allah amma jona Allah ya samu gani sai malin ke cewa dan abbasu abin da ya ce kenan Allah yawa mutum arziki yake cewa wannan arzikin ya gaje shi ne daga iyayensa da kakanninsa wakala awun bin abdullah awun bin abdullah yake cewa ya ƙuluna daga irin maganganun masu inkari kan ni'imar Allah shine laula fulani lam akun lam lam yakun kaza kace ba dan wane ba ai wallahi da ba mu zama kaza ba ya manta da Allah to wannan shine fassara daga Aun bin Abdullah na ainihin ya arifuna ni'matallahi summa yakuna ba dan wane ba ka ai mu gatan mu wane in wane ai mun halaka mun lalace to ka manta da Allah kenan shi wannan nan wa yake tafiya da rayuwarsa ne Allah ne kuma shi wannan nan har in Allah ya kaddara rabuwarka da shi to sai ka duba gani za ka rayu ko za ka rayu ba akwai wata kissa da na sha faɗa ta ina ji a nan a wajen karatuttuka a Allah ta'ala wata rana suna tattaunawa da malakul maut mala'ikan da yake zuwa ya karɓi rayukan bayi a lokacin da Allah ya ƙara da rayuwa sai Allah yake tambayar mala'ikan cewa duk ɗaukaran da kake yi wani ɗaukare ne ya ba ka tausayi wani ɗaukare ne kuma ya fi ba ka al'aji ya ce ya Allah duk da akwai so nan guda biyu akwai wata rana da ka tuwa na ɗauran wata mata to ɗaukar ran nata sai ya kasance da daddare ne a jeji ita kaɗai kuma bayan ta yi tana tafiya ita kadai naƙuda ta turke ta dole ta haƙura ta tsaya a wannan tafiyar ta haihu daga dare tana haihuwa kacin karɓi rayuwar da Allah na karɓi ranta na taho amma ina ta tunanin wannan jaririn ya zai ina ta tunani a kansa sai ce wannan shi ne ɗaukar ran da ka fito sai ce eh ya ce to wani ɗaukar ne kuma ya fi ba ka al'ajabi sai ce ya Allah akwai wani mai mulki da ka tura ni ɗauransa iya da gate-gate da matsara-matsara har gate saba'in gun cikin ne wannan kamun kaje ka sami shi sai ka hawar gate saba'in za ka je inda yake ya ce amma Allah ka tura ni da ɗauran wannan mai sarauta ko wannan mai mulki duk 'yan gadin nan ga sunan duka na wuce na farko har na ƙarshe na ji iyakan kujerarsa ta mulki na karɓararsa ya ce wani iya ban aji alajabi da Allah sai ce malakul mawutu ya ce yaron ya ce kaga yaron nan da aka haifa da daddare uwarsa ta tafi ta bashi iya jariri shi kadai to shi na raya na kai shi wasan matsayi abun bai da shi Allah ya raya shi duk da ba shi da uwar ga yanayin da ya zo duniyar Allah ya raya ne kai ci wancan matsayi iya da giyar sama da sauran kamar zuciya in ba Allah ba zai wasu Allah kira duk abin da ga dan adam yayi wallahi da sani Allah da ikonsa dan adam ba shi da dabara a rayuwa yasa wannan kalmar la haula wala quwwata illa billah abin da nake fasarawa kenan baka da wani karfi baka da wata dabara sai ga an bai janna sai malik ke cewa wa qala ibnu qutayba ibnu qutayba yake cewa ya ƙuluna masu inkarin ni'imar Allah kamar suna cewa ne, Haza bi shafa'ati alihatina, kamar kafirai ke nan suna ce, A wannan aice ta gumakanmu ne, wannan alfarmar gumakanmu ne, wannan alfarmar abubuwan bautanmu ne su manta da Allah. To shi ne ya ariku na ni'imatar layi sun mun yanke runa a kamar yadda Ibn Kutaiba yake mana. Ta ga har ya zama, wanda za su ke jingina a zuwa ga shehunansu ko waliyansu su manta da Allah kaga za su iya faɗuwa wannan layi duk abin da gani a hannunka a jikinka na alƙairi ko aka sassa da sanin Allah ba wanda ya sai kama amfani ko cutarwa in ba da sanin Allah yasa jingina wa ɗan adam wannan iya iya kai mutum zuwa ga tashar ƙaryata iman Allah ko inkarinta ana ganewa da kyau yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa da dai aljanun da dai duk za ku taro kai launi ta ma'ad hadhihi al'umma a ce wannan al'umma duka ta hadu ala an yanfa uka bi shay a ce suna son su amfanar da kai da wani abu kowa son ka yake kowa ƙaunar ka yake sai Allah ce lan yanfa'uka bi shay'in illa bi shay'in qad kataba Allahu lak manzo Allah ya ce wallahi ba su isa su amfanar da kai komai ba ba ce abin da Allah ya kaddara da mu amfani zai sabi haka nan da za su haɗu ala an yi daruka kowa a haɗe baki cutar da kai zai kowa baya kaunar ka kowa baya son ka ma'aiki ya ce lam ya duruka illa lam yadruka bi shay'in illa illa lam yadruka illa bi shay'in kad kataballahu alayhi bas su su cutar da kai komai ba face abin da Allah ya kaddara dama cutar da su wannan fa haka ma'aikin Allah yake faɗa ba ba wanda ya sai amfanar da kai ba wanda ya cutar da kai sai da sanin Allah da iliminsa an bai jana to wannan shine abin da ibnu qutayba ya ce su ce wannan ceto ne ko alfarmar allolinsu ne ko waye-waye ɗinsu wa kala abul abbas ba da hadis zaid bin kari allazi fihi abul abbas yake cewa bayan hadisin zaid bin kari wanda a cikinsa akwai faɗin cewa anna allah ta'ala ƙala allah ta'ala da kansa yake cewa hadisul qudus yake asbaha min ibadi mu'minan bi wa kafirun al hadith akwai wani dogon hadisi da ma'aikin Allah yake ba da labarin cewa Allah ta'ala ya ce wa an su bayina za su waye gari suna masu imani da ni kuma suna kafir cewa taurari wa an su kuma suna masu imani da taurari suna kafir cewa da ni sai ma'aikin Allah yake fassara wannan cewa imani da taurari da kafir cewa Allah shi ne ka ce ai an mana ruwan sama don tauraro kaza ko mun samu albarkar kaka don tauraro kaza ko mun samu abu kaza don tsayawar tauraro kaza shine mu'minin bil kawakib wa kafirun billah duk wanda ya kidar wannan to manzon Allah ya ce Allah ya ce ya kafirci masa kuma yayi ban gaskiya da tauraro amma wanda zai ce an mana ruwa da ni'imar Allah Allah ya ba mu arzikin kaka da ni'imar Allah to wannan shine mu'minun bi wa kafirun bil kawakib shine wanda ya cikakken imani da nima halicin sa inji Allah kuma ya kafir cewa tauraro ko duk wani abin da ake dingina wa Allah kishiya da shi an fahimci nan wa qad taqaddama wa hadha kathir mare ta wancan hadisin ya gabata a baya sai ce wa hadha kasirun fil kitabi was sunnah wannan maganganu suna nan fal da yawa a cikin littattafai a cikin littafi da sunnah shine fil kitabi wa sunna sun alqur'ani da kuma sunnonin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yazum subhana man yadhifu in'amahu ila ghairihi wa yushriku bih malaki cewa Allah yana zargi ne yazum Allah yana zargi subhana wanda tsarki ya tabbata gare shi Allah ne man yadhifu in'amahu wanda ya jingina ni'imar Allah ila ghairihi zuwa ga wani Allah duk wanda ya jingina ni'imar da Allah ya masa zuwa ga wani Allah to Allah iya zargin sa Allah iya kishi da shi wai shirku bihi ko kuma a takai mutum ma zuwa ga shirka ga Allah shirka ga Allah tana sa Allah ya fishi da mutum kuma dan adam ya zama abin zargi abin Allah an fahimci da yiwu saboda kan musan ni'imomin Allah sannan kuma musan irin godiyar da zamu yi wa Allah bayan ya mana ni'ima wakala ba'adu salaf wa an su daga cikin magabata suke cewa kuwa ka kaulihim shine kamar fadin su da suke cewa kanat rihu tayyiba wal milahu haziqa wa na'u zalika mimma huwa jari ala alsiyati kathiri maliki cewa kamar mutun yace kai wannan iska tayyiba mai daɗi ce an gane ko ha kanatin rihu ɗayyiba walmallahu hazikan kuma iska akasin wannan ko iska mai tada hankali ita ce mai ruguje arzikin mutane ko mai jibar su cikin bala'i kaga ya ƙi jingina ƙudurar Allah akan iskar ita kanta iskar ta jari bi amrin layi duk abin da ta yi to da sanin Allah da umarninsa hatta iskar da Allah ya halakar da adawa sai ki ta tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha iska tana ruguza duk abin da ta hau kansa amma da izinin ubangijinta da izinin Allah take ba karfin ta bane amma yanzu nan da waɗansu waɗannan ijimala daga cikin maganganun da suke gudana akan harsunan mutane fihi masail al'ula tafsiru ma'arifatu ma'arifatu ni'ima wa inkariha male ce fassarar me ni'imar Allah akan ka me ni'ima sannan me inkarin ni'ima duk mun ji a baya ko asaniya ma'arifatu anna haza jari ala alsinati kathirin cewa hakan iya gudana kan bakunan mutane da yawa inkarin ni'imar Allah wani ma ya karyaci ni'imar Allah har za ka duniya ce to me Allah ya min din akwai mutane da suke faɗa wani wai dan Allah ya jarbe da wani talauci ko wani abu da to me Allah ya min kaga wannan in dai iya itiqadi hakan gaske ne ya zama kafiri tunda inkarin ni'imar Allah kafirci kuma Allah ya ma ni'imar da baka isa ka biya shi ba tsakaninka da yi sai cewa alhamdulillah yasa manzon Allah ya koya mana ka ce alhamdulillah ala kulli hal duk yanayin da ka tsinci kanka ce alhamdulillah Allah ya ma ni'imar da baka isa ka biya shi ba Allah ya ma ni'imar da baka isa ka san ma bi ni'imar ba Allah ya koye musu sai malik ke cewa a thalitha no tasmiyatu hadha al-kalam inkaran lin-ni'ma ambaton irin waɗannan maganganu wanda su ne asalin inkarin ni'imar Allah الرابع له اجتماع الضدين في القلب a haɗa kishiyoyi biyu a cikin zuciya ɗaya ba zai yi ba da yadda da Allah nema kuma da jingina abin zuwa ga wani Allah ba zai yi sai dai ka zaɓi ɗaya in Allah nema Allah nema in kuma ka ɗau aikin Allah ka jingina wani to ka jingina wani an fahimta nan babu kaurin lahi ta'ala faɗin babi da yake magana kan faɗin Allah ta'ala da yake cewa fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kar ku zamto kuna sanya wa Allah kishiyoyi andad jam'u nidde annid kuma yini ashari'u kai wa Allah kishiya ka hada shi da wani cikin ayyukansa ko sunayensa ko sifofinsa to wannan iya cikin shirka akbar ashirkul akbar kenan suratul baqara ayat number 22 qalbun abbas abdullahi dan abbas yake cewa fil aya a cikin wannan aya andadan ko shirku andadin da Allah yake shine shirka abokin tarayya kar ku sawa Allah abokin tarayya sai yake cewa ko shirku shine shirka ita kuma shirkan nan akfa tana uya shirka abace wa'ansu shirkiyar ɗin a ɓoye suke min da bibin namu a kan tafiyar tururuwa alasifa sauda a kan baƙin dutse an fahimta fi zulmatin layi kuma a cikin duhun dare kaga fahimtar wannan sai wanda Allah ya zai gane an san ne tururuwa ko tururuwa ba ce a ce cikin duhun dare kuma akan bakin dutse kuma tana da biya kaga gane wannan sai dai ni'imar Allah da haskawar Allah an bai jana to kamar yadda aka siffanta kuyan turuwa a wannan yanayin cikin dare kan bakin dutse to haka shirka take kuya akwai mutane da yawa musamman mutane da ba su da alaka da ilimin addini yanzu wani zai dinga tafka-tafkan shirka wallahi bai zama shirka yake ne ma sani shi shi gani yake wani abin girki ma yake amma yanzu wannan kuma duk da hakan hakan ba uzuri ba ne ko ba hujja ba ce a gaban Allah ka tashi ka fahimci Allah ka san yadda za ka bauta masa ka san yadda za ka jingina masa abin da ya halatta ka san yadda za ka raba shi da abin da bai halatta ba wannan wajibi ne wannan wajibi ne akan kowane musulmi yasa suka ce dama wancan hadisin da yake cewa a dalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima shine wannan ilimin addini ka zama malami kana karantarwa nan ba dole bane sai wanda Allah ya zaba amma kai ilimin da zai kore ma jahilci dole ne an bai wannan ka san yadda za ka bauta wa Allah ka san me haramun ne ka jingina wa Allah shi ka san me ya halatta ka jingina wa Allah ta wannan wajibi ne duk inda za ka je ka nemi wannan wala sai ka je in kana so ka mutu ka tashi a matsayin musulmi a gaban Allah amma duk wanda ya mutu da wannan jahilcin jahilcin ibada da jahilcin sanin Allah to ba abin da zai kubutar da shi a gaban Allah gobe da dan wannan dalilin Allah ya tubo manzanni ba dan a san shi abauta masa dan wannan dalilin ma aka halice mu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun zuwan mu duniya wala yake sanadi mu zo mu san ya za mu bautawa Allah mu zo mu san meye matsayin Allah mu zo mu san meye halatta mu jingina wa Allah mu zo mu san yaya ubangijin me ke me sufofinsa me kaza da kaza nasa me afa'al me aikace aikatansa wannan wajibi ne akan kowa dole ne kuma duk wanda bai san wannan ba fadawa cikin shirka ko abu ne mai sauki abu ne mai sauki in dai baka san sufofin Allah ba baka san aikace aikacen Allah ba baka san sunayen Allah da ma'anoninsu ba to ka fada cikin shirka wallahi abu ne mai sauki amma yanzu nan saboda ka wajibi ne mu tashi bi wannan kar mu jingina wa Allah kishiyoyi a sunayensa ko siffofinsa ko aikace-aikacensa ko manufofinsa Allah shi ne ya ce babu laifin da direct duk wanda ya mutu iyaye wuta zai tafi shirka Allah ya nasanta wannan Qur'ani inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha duk wanda ya mutu iya shirka Allah ba zai gafarta masa amma Allah iya gafarta zunubin da ba shirka ba shi ma ga wanda ya so Allah yake cewa innahu man yushriki billah yanda al'amarin yake duk wanda ya mutu iya shirka bai tuba ba faqad harrama Allah alaihi aljanna Allah ya haramta masa aljanna ku ga yake magari wani yasa shirka dole ne a tashi ayyaki da ita duk sallarka duk azuminka duk sadakarka duk zuwa makarka inda kana alaƙa sihiri ko tsafi ko harka da bokanci wallahi ke ba musulmi wani tun da bautar Allah kaɗai ba ta mai da kai musulmi har sai ka tabbatar da kan cewa ka korewa Allah dukkan abubuwan tarayya yasa ƙur'ani yake cewa a wanda yake cewa faƙad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalaha ko kuma bayan da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ko kuma la ikraha fid din kad tabayyana rushd min al ghay faman yakfur bi dawud wa yu'min billahi an fahimta hine faƙad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalaha aiki biyu ne ai kamar la la la ilaha da illallah jumla ce wanda take da kalmomi guda la ilaha kalma ta cika ko ma'ana ta bayyana illallah nan ma kalma ta cika ma'ana ta bayyana dole sai an samu biyu kamar al-kufur bi daguti ne wal imanu billah in zaka dau daya ba daya kai ba musulmi bane yanzu ka dinga sallah kullum azumi kullum kaza kullum amma kana da boka baka yadda Allah ne yake da iko akan komai ba to wallahi kai ba musulmi bane tunda qur'ani yace sai ka hada biyu kafircewa duk abinda ba Allah ba sannan kuma da imani ga Allah in ka ce la ilaha ka ce duk duniya ba abinda za a bauta ba duk kowa ba mai cancanci a bauta masa ba in ka ce illallah to ka tabbatar da bautar zuwa ga Allah an bayyana wannan da kyau to wannan shine kalubale mafi girma a gun wa'ansu musulman ai iya sallah ai iya karatun qur'ani in dai kana tsafi ko kana sihiri ko kana ta'ammuli da bokaye duk sallarka duk azuminka ba su mai da kai musulmi ana gane da kyau sai an yi bara'a da wancan sannan kuma an jaddada imani ga Allah subhanahu wataala Allah ya samu gani sai malik ya cewa fala ta ji alulillahi an dadan wa an tubta alamun shi ne ɗan abbasu yake cewa shirka ɓuyanta ga wa'ansu daga cikin mutane ya fi ɓuyan tururuwa cikin duhun dare kan bakin dutse suna tafiya wa huwa an tuqul shine kamar mutum ya ce wallahi wa hayatu ya fulan wa hayati wallahi ina rantsuwa da rayuwarka yawa ne rayuwa ta ba ta tafiya sai da kai haka wani shirka ne wallahi bi hayati wa hayati ba a rayuwa da ba a rantsuwa da rayuwar kowa Allah ne ya yi rantse da rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la amruka ina rantsuwa da rayuwar ka ya Rasulullah innahum la fi sakratihim ya'mahun amma kai ba a yadda ka rantse da rayuwar kowa ba kaga rantsuwa da rayuwar wani to sai ma ne ci ɗaya ne daga cikin alamun shirka an fahimci wannan wata ƙulu ko wani ya ce laula kulaibatu haza al'ananan lusus ba don wannan ƙofar da na sa ba ai da tuni barayi sun bar mun al-lusus jami'in na al-lisu ka ɗauke ba da kariyar ga Allah ka jingina ta kan wata ƙofa ko wani mukulli kana itikadin kuma hakan ne to shi ma alam ne daga cikin alamun shirka kaga yanzu wannan wani ya dau iya dauka nan ya faɗi wannan menene dan na faɗi wannan menene ba dan wannan gate din ba ba dan masu gadin nan ba an bayyana wannan kaga irin wannan kalaman da yawa daga cikin mutane ba su san su ba sun jahilce su to iya kai mutun zuwa ga hadarin kamar da malaki kawa walau lal battu fi dari la atadal lusus ba dan wata dabba ce mai kama da agwagwa haka in ta ga motsin mutum ta dinga wani irin kuka da ƙara ba ta gane shi to wani zai ce ba dan wannan dabbar ba ai da tuni barawo ya zo da tuni barayi sun shigo mana gida wa qawlu rajulin sahibi ko mutum ya faɗa wa abokinsa ma sha Allah wa shi'ita ba dan Allah ya so ba da kai amma inda ma sha Allah wa shi'ita ba don son Allah ba da sonka ai da ba a yi abu kaza ba shi ma mala ya ce wannan kalma ce mai haɗari manzon Allah ta faɗa masa haka ya ce a ku ce masha Allah wahada ku ce kawai Allah ne so shi kadai an fahimci wannan wa qawlu rajul wa qawlu rajul da faɗin mutum da yake cewa laula Allah wa fulan ba dan Allah da wane ba ai da abu kaza ya faru la taj'al fiha fulanan a irin wannan sha'anin karkasa kowa a ci Allah kadai Allah kadai haza kulluhu bihi shirk malace dukkan irin wannan kalmomin suna iya kai mutum zuwa ga shirka rawahu ibn abi hatim ibn abi hatim ne ya rawaito hadisi wa ana umar bin al-khattab daga umar dan khattab Allah ya kare da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asharaka duk wanda ya rantse da wani Allah to ya kafirta ko yayi shirka ana gane ku kun ga wannan ma jama'a jama'a da yawa ba su dauko wannan wani laifi bane rantsuwa da Allah yake ba a rantsuwa da wani abu in ba Allah ana ganewa yasa yake cewa man kana halifan falyahalib billahi aw liyasmut duk wanda zai yi rantsuwa ya rantsuwa da Allah ko yi shi ba a rantsuwa da uwa da uwa ba ai ba a rantsuwa da annabi Muhammadu ba a rantsuwa da shi ba a rantsuwa da kwaran kwatsa ba a rantsuwa da Ka'aba duk ba ai rantsuwa da Allah ake kawai man kana halifan falyahalib billahi aw liyasmut in za ka yi rantsuwa ka rantsa da Allah ko kai shi ana fahimtar wannan ba a rantsiya da kowa in ba Allah yasa yake cewa duk wanda ya rantse da wani Allah yayin shirka ko yayin kafirci rawahu tirmidhi wa hasanahu wa sahahu al-hakim wa qala ibn abbas dan abbas yace Allah ya kare da shi li'an li'an ahlafa billahi kadiban da na rantse da Allah na san ƙarya ne na ce wallahi Allah kuma abin da zai faɗa ƙarya ne ya ce a habbu ilayya ya fi soyuwa a gare ni min an ahalaf bi ghairihi sadiqan na rantse da wani Allah kuma gaskiya nake ƙwara na rantse da Allah a matsayin ƙarya nake an fahimta shi rantsuwa da Allah akan ƙarya laifinsa bai kai shirka ba zai fi da kai daga musulunci kayi rantsuwa da take buƙatar ka fara da tuba zuwa ga Allah amma rantsuwa da wani Allah duk gaskiyarka to iya kai ka zuwa kafirci ko shirka an bai jana yasa duk zunubi a duniya bayan shirka yake bayan shirka yake yasa rantsuwa da Allah akan ƙarya tafi sauki sauki akan karantse da wani Allah duk gaskiyarka an gane karatu sai malik cewa a wa an huzaifa daga Huzaifa bin Yaman Allah ya kare da shi Huzaifa shine wanda ake cewa sahibu sirri sahibu sirri Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine abokin sirrin manzon Allah haka wannan shine kamar title din daga cikin sahabbai sahibu sirri an ce wata rana manzon Allah ya kirawo shi ce Huzaifa zo da Huzaifa ya zo sai yake cewa a zan sanar da kai sunayen mu da bukai yace to ya rasulullah manzo ne shiga ga wani munafiki wani ma munafiki ne wani ma munafiki da manzo Allah ya karanta masa su yace makar ka fada kowa manzo Allah ya fada ku zai fa karka fada kowa wannan magana kai shi da bakin ka to Umar dan Khattab radiyallahu an iya da labari iya da labarin ga yanda manzon Allah ya fada ma Huzaifa wa'ansu daga cikin munafikan garin Madina. Ana ganewa? Manzan Allah ya faɗa Huzaifa sunan munafikan garin Madina, amma ya ce yi shiru kar ya faɗa kowa, amma Umar ya ji labarin hakan ta faru. Umar, radiyallahu an, lokacin da ya zama khalifa. wata rana sai kira Kuzaifa yace Kuzaifa zo da Kuzaifa ya zo sai ce da Allah ina neman wata alfarma a guka ya Kuzaifa yace Umar sai yake cewa ya Amirul Mu'minin wace alfarma kake nema a guda sai ce ina da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba sanar da kai sunayen munafikan garin Madina ko an so da su haka ne amma ko manzon Allah ya ce kan na faɗa kowa da ya shiru da baki na sai ce to dan Allah ni ina neman alfarma Huzaifa ka faɗa min ko da suna na a ciki inji Umar dan Khattab yake roƙon Huzaifa akan cewa iya neman alfarma ya sanar da shi da sunansa a cikin munafukan da manzon Allah ya bayar ku duba matsayin umar umar banzan Allah da bakin sai ce umar fil janna umar ya aljanna sallallahu alaihi wasallam umar an ce ya taba bada shawarwari akalla guda 11 amma qur'ani ya sako da nasi daidai shawarar da umar ya bayar domin imaninsa da matsayinsa a manzan Allah wata rana umar dan kadabi yayi mafarki yace ya rasulullahi ni na yi mafarki na ga mu da yawa musu habbai wani tufarsa ta ɗan sauko ƙirjinsa wani tufarsa ta rufe mai cibiya wani tufarsa ta sauko ƙasan gwiwarsa wani tufarsa kaza sai ce ni kuma manzan Allah sai ne mafarki tufafi na harjan ƙasar su manzan Allah umar ɗan kaɗau yake faɗa masa wani sai iya buƙatar fasarar ɗabi sai mazalan ke cewa umar ɗan kaɗa bai ce ya rasulullah ce kaga wannan tufa da kake gani to fasarar imanin ce kai imaninka ya cika har ƙasa yake ja ba ka da wani sauran gabar imani da baka cika a kama aikin Allah ya fasara umar gwarfi shi amma duk da wannan matsayin da martaba yake jin tsoron kar ya fada cikin munafukai bai sani Huzaifa ya ce Umar ai na yi wa manzon Allah alƙawari ya ce kan na faɗa kuwa na ce ba wanda zan faɗa yace ni dai ina neman alfarma ba sai gumi nake nema ba ni suna na nake so na ci ina ci ko ba na ci sai ci a matsayinka na amirul mu'min zan ma alfarma alfarmar shine a sunan da manzon Allah ya bani baka ya ci abinda ko zai fi faɗa wa manzon Allah shine ake cewa sahibu sir shi ma ko zai fa har ya mutu ba wanda ya ji wannan labarin a bakin su ba domin rike sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka ake so duk wanda kai amanar magana da shi to kana da baki alamar imani ce amma ayi sulhu da kai kaje ka faɗa wani to babu shakka iya cikin alamar rashin imani ga ran adam iya cikin kuma cin amana dan malamai suke cewa yanzu kuna zaune ku uku ku hudu haka a wani gusi wani cewa da zo ya tashi ɗaya daga cikin ku to duk abin da shi wancan ya faɗa ma bayan ya tada kai daga cikin mutane to suru ne ko ya ce ma suru ne ko bai ce ma suru bane suru ne tunda da yana so a jin ai cikin jama'a zai bada amma ta so da kai da yi ko koma gefe ko ka gana to suru ne wannan magana an bai wannan amma yanzu ta kai ta kawo waya za a yi wa wani ba ka kira wani da niyyar cewa kai kadai ne kake magana da shi sai wani sanya hands free wanda duk wanda yake gun sai ya ji abin da yake kuma shi wancan da yake wanda yake sani kaga wannan cin amana ne cin amana ne amma bidan da yake so ya kamata mu kiyaye duk irin wannan da kikatul umur din suna cikin suna cikin abubuwan da Allah ta'ala yake fushi da su maliki cewa a Huzaifa ya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la ta ƙulu ma sha Allah wa sha fulan kar ku ce in Allah ya so wane ma ya so walakin ƙulu ma sha Allah sai dai ku ce ma sha Allah da son Allah summa summa sha fulan bayan wannan kuma da dafa ruwa ne bare da bane amma ka ce da Allah da wani a kai shi Allah ya yi ya tabbatar amma wani ma ya bada gudunmawa ba da dibe ne ba amma ka ce da Allah da ba dan Allah da wani ba to shine abin da malai yake cewa iya cikin shirkiya arawahu abu dawu bi sanadin sahih wa an jabir a wa an ibrahim an-naqai annahu yakru an yaqula a'udhu billahi wa bik dai ne daga cikin magabata shi yace ya kyamaci mai je wani yace a'udhu billah ina neman tsarin Allah wa bai kuma da kai shi ma wannan magana ce a bar kyama sai rika ce a'udhu billah kawai neman tsari ga Allah kawai amma wanda bai isa wa yajuzu an yaqul billahi summa bi ya halatta ka ce billah rantsuwa da Allah sannan kai ma ka zama shaida an bayyana rantsuwa da Allah sannan kai ma ka shaida haka qala kuma summa bi qala wa yaqul laula Allah thumma fulan ya halatta ka ce ba dan Allah ba ya zartar da al'amuran ya hukunta da dafa ruwa ne shi ma ya halatta amma ya ƙuru laulallah wa fulan ba za ka ce ba don Allah da ware ba ba don Allah da ware ba da abu kaza bai faru ba to haka bai halatta ba magana ce munkarar magana magana ce kazamar magana Allah ba ya sauka masai al'ula tafsiru ayatul bakara fil addad dai addad sune kishiyoyi ga Allah الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم صحابي الله يقاري دادسو يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تأم الأصغر صحابي سنة فسر آية دادسو قمنا شركة ببا سحقي مغانا الحرق أنا نشركو كما سنبوش الثالثة أن الحلم بغير الله شرك شوارن سوا دونين الله شركة الرابعة annahu iza halifa bi ghairi Allah sadiqan kamar yadda dan Abbas ya ce karantse da Allah iza halafa bi ghairi Allah sadiqan idan wani ya rantse da wani Allah iya iya mai gaskiya fa huwa akbaru min al-yamin al-ghamus wannan ya fi girman laifi akan mutum ya rantsuwa da Allah kuma iya matsayin makarici an bayyana jana al-khamis al-akhir na biyar kuma na karshe alfarko bainal wawi wa summa fil lafz akwai bambanci tsakanin wawu da summa inda amana yake ta maganar hannun ma sha Allah wa fulan
billahi wa bika sa wawun din a nan matsalar take tunda wawun ya haifar da ma'iyya kamar tare amma sun ba kuma tara take yi ba bayan Allah ya so da dabawa ne ma'anar sun mutum amma wawun ya nuna ma'iyya Allah ya tabbaki ina ganin za mu samu matsaya a nan lokaci yayi ko mu zo ƙarshen babu insha Allah mun da muka daidai Allah ta'ala ya hada mu alada abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon bi Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata mana addu'a Allah ta'ala ka ji kanmu ka ji kan mahaifin Allah ta'ala ka shirya mu da zuriyar mu ka dora mata barki madidiciya rabbul alamin Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lafiya Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lafiya Allah ta'ala muna roƙonka ka mana arziki a wannan duniya sannan ka yi mana arziki a gobe alkiyama Allah ta'ala muna roƙonka muna roƙonka sa mu yi suka yi ka sa mu yi lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala ka warkar da majinyatin Allah ta'ala ka warkar da majinyatin Allah ta'ala ka biya bukatunmu na alkhairi Allah ka biya bukatunmu na alkhairi Allah ka samu wanye da wannan rayuwa lafiya Allah ta'ala muna roƙonka duk masu neman addu'o'in mu Allah ta'ala ka biya mana da nasu duka ba za mu manta da dan uwa malam Umar ba da kullum yake neman addu'o'in mu game da wata ya tamu yassa akan wata larura da ke fama da ita Allah ka bata lafiya Allah ka warkar da ita Allah ka yaye mata da dukkan masu bukatu irin wannan Allah ta'ala ya warkar da su masu kuma bukatu na rayuwa daban-daban ɗaiɗaikun bukatu Allah ka biya mana Allah ka samu lafiya mu wani lafiya wanda ya asasa wannan masallaci Allah mai saka ya da aljanna Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya cika mahaifansa da namu Allah ka shirya zuriyarsa da tamu Allah ka ƙara masa buɗi da mu duka Allah ka bashi tsaro da mu Allah ka tsare mu gaba da na na Allah ya samu sai